رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin ci gaba da karatun Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah al-Maqdisi Allah ya masa rahama a wannan darasi na 140 daidai bayan wato yau 24 ga watan al-muharram shekara 1442 wanda ya dace da goma sha biyu ko ko sha uku sha uku ga watan tara shekara 2020 miladiya za mu tashi akan babu ma ya talifu bihi adadu talaki wa gairu za mu kuma yi kokari mu karanta babun raja'a babuka guda biyu kenan waɗannan babuka yanzu muna ƙarshe-ƙarshen babin saki kusan yau abin da za mu karanta shine zai zama duk abin da ya shafi saki za mu gama da shi insha Allah sai zama babi na gaba zai ɗora ne mai yake biyo bayan saki na daga tunda yau za a yi magana an yi sakin har za a yi kome to babi na gaba kuma zai ɗauka daga kan maganar idda da sauransu waɗannan babuka na yau za su karantar da mu ana ba mutum dama ya yi saki guda nawa ne sannan menene bambancin mata wajen adadin sakin su sannan za mu koyi idan mutum ya saki mace sai ta zo ya sake aurenta bayan da bayan ya rabu da ita har ta gama idda kafin ya zai sake aurenta ya labarin waɗancan saki na da in kuma ta auri wani mutum ɗin duk da cewa saki ɗaya mata ko biyu shi kuma ya maganar sakinsa na da akwai bashin su har yanzu a kansa ko kuma sabo ne wannan babin duk zamu koya sannan mun je babin raja'a za a ji matsaloli da yawa har kusan matsaloli guda goma akan maganar kome na mace wa yake da ikon kome idan mutum ya saki mace sannan ya dawo da ita ita kuma dama ba ta son komawa ita ta ce ya sake ta shi kuma ya sake ta sannan ce ya dawo da ita ita kuma bata ga dama ba ya za a yi da kuma maganar iyaye sun san miji yana cutar da yarsu sai suka ce ya sake ta sai ya sake ta kuma sai ya dawo da ita shin wannan komen yayi ko bai yi ba da sauran masalolin da suke da alaka da wannan da sakin da za a yi a kotu wanda alkali zai yi akwai yadda za a gyara ko ba a gyarawa karanta mu ji
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع به لم يقع بها إلا واحدة وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين وإن قال لنسائه وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرآن وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة باب الرجعة وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها وإن وطأها كان رجعه والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطئها والخلوة بها والسفر بها وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها وإن كانت له بينة حكم له بها فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها
malam ya ce babu ma yaxtalifu bihi adadu talaki wa ghairuhu babin da zai yi bayani dangane da abinda adadin saki ke bambanta da shi da kuma wani abin da ba wannan ba kenan wannan babi zai yi bayani akan yaya ake gane bambancin mutane wajen adadin da aka ba su na yin saki sannan yaya bambancin yake akan su matan da za a saka da kuma wasu mas'aloli da suke da alaka da wannan almar'atu idza lam yudkhal biha mace da ta yi aure amma ba a tare da ita a auren ba mala ya ce tubinuha at-talqatu saki ɗaya yana sa ta zama ta yi nesa da mijinta yadda ba zai iya dawo da ita ba duk mutumin da ya saki mace alhali ba a tare ba to bai da daman ya ce ya dawo da ita sai dai a sake sabon aure kuna gane wannan ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min idda ta'taddunaha saboda ba idda a kanta to ya za ka dawo da ita wadda ba idda a kanta kuna fahimta ko wato harrimuha salasa wato harrimuha as-salas saki uku kuma yana haramtar da ita ga mijin har sai ta auri wani idan ya sake ta daya to yana da daman ya sake aurenta amma bai da daman ya dawo da ita amma in ya sake ta uku to bai da daman dawo da ita kuma bai da damar sake aurenta sai ta auri wani tukunna an gane wannan min hurri wannan idan ɗa kenan yake da damar yin saki uku walisnatani min abdi bawa kuma yana da damar yin biyu wannan ai mun karanta a baya idza waqa'at majmu'atan wannan idan mutum yayi sakin a dunkule kenan ya zo ya samu matarsa bayan an yi aure sai ya dura mata saki uku a lokaci guda a dunkule shine majmu'atan to shikenan banat minhu wala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ba za ta sake dawo gare shi ba sai in ta auri wani daban ka kaulihi kamar mutum ya ce da matarsa wadda ba su tare ba anti taliqun salatan kin saku saki uku kaga ya riga dora ukun a lokaci guda ba sai ya sake faɗan kinsa ku kinsa ku in dai ce uku shikenan au anti taliqun wa taliqun wa taliq ko ya ce kinsa ku kuma kinsa ku kuma kinsa ku kaga ya maimaita kalmar sakin can kuma ya tara su a lamba ya ce kinsa ku sau uku shikenan da kuma kinsa ku bai faɗi adadin ba amma ya maimaita shi sau uku shikenan duka uku ne wa in auqa'ahu murattaban amma inda mutum zai saki matar da ba a tare da ita ba ba a dunkule a lokaci guda ya bata su ba sai ya rarraba su ta hanyar ya ce anti taliqun fa taliqun ya ce da ita kin saku sai kuma kika sake sakuwa kuna gane bambancin wancan kinsa ku saki uku da kuma kinsa ku kinsa ku kuma kinsa ku kuma kinsa ku wannan kuma kinsa ku sai kika sake sakuwa da shi da anti talikun sun matsali kinsa ku sa'an nan daga baya kinsa ku au talikun bal talik kinsa ku kai kin ma fasa ku au anti talikun anti talikun kinsa ku kinsa ku kaga inda ya raba su aw in tallaqtuki fa anti taliqun ko yace in na in kika saku to fa kin saku ai in na sake ki to kuma kin ƙara sakuwa da shi da sun matsallaka kuma daga baya sai sake tambayan ya faɗi hakan ya ce in tallaqtuki fa anti taliqun idan na sake ki kin saku sai ce to na sake ki dama kuma ya ce in na sake ki kin saku kaga nawa kenan biyu ko kuma au kullama tallaqtuki fa anti taliq yayin da duk na sake ki to kuma kin saku irin karatun jiya kenan au kullama lam utallikki fa anti taliq yayin da duk ban sake ki ba to kin saku kuma sai zama bai sake ta ba ka kuma ya ce yayin da duk bai sake ta ba don haka yanzu bai sake ta ba ta saku a an jima ma bai sake sakanta ba ta sake sakuwa a an jima ma bai sake har ta je ukunta kamar yadda muka yi a karatun jiya wa ashbahu haza da abin da yake kama da irin wannan wanda yake nuna jerantawa ba hadawa a dunkule ba wannan dukansu lam ya ka biha illa wahida kwaya ɗaya kaɗai za a ɗauka a kan ita matar saboda ba a tare da ita ba me dalili ita kwaya ɗaya za a ɗauka ba duka ba me yasa saboda da ya sake ta sakin farkon nan ya riga ya auku a kanta kuma ba idda don haka kaga ba damar tunda ba matarsa bace ba damar dawowa ai kuma ba zai iya kara mata wani ba don haka wanda ya na biyu da na uku duka zero ne yana sakar matar da ba tasa bane matar da ba taka ko ba don ka sake ta ka saki banza kun gane magana wa in kanat madkhulan biha amma idan wadda aka tare da ita ce waka biha jami'u ma auqa'ahu to duk abin da ya dora mata ya hau kanta saboda ita in ka ce na sake ki sa'an nan na sake ki sa'an nan na sake ki ɗayan ya gama kafin sa'an nan ɗin tana idda ne yanzu sai ka sace ƙara wani sa'an nan na uku ɗin shi ma tana cikin idda ne ai yanzu a cikin wannan ɗan seconds ɗin tsakanin iddan ɗin dakikan ka sake ƙara wani waccan dama ba idda kana yin ɗaya ta zama ba kai ba ita to ya ya sakin ka zai aiki a kanta kuna fahimta yawa kamar kai ne ka cewa matarka na sake ki kawai sai ta faɗi ta mutu sai ka sake ce na sake ki na sake ki kana so ka mata uku ne saboda ya zama ta zama bai nuna kubura tsakaninku to baka yi ba ɗayan da kai nan shine hau saboda daga baya ka saki gawa ne don haka tana cikin idda ne ai don haka ta riga ta mutu wannan abun ya ƙare sai ta ci gadonka kun fahimci wannan saboda saki ɗaya ne kawai ya yi aiki a kanta duk macen da saki ɗaya ke tsakaninta da mijinta kuwa za mu zo mu ci karatu a gaba wa man shakka fi talaqi aw adadihi duk wanda ya shakka akan saki ko kuma ya shakka akan adadin sakin menene bambancin shakka akan saki shine yana tunani shin ya saki wancan ne kan ko bai sake ta bane kan au adadihi ya tabbatar ya saki wance amma nawa ne ya manta ɗaya biyu uku shi ya manta yana shakka kuna fahimta to malam ya ce awin raza'i ko mutum ya yi shakka akan shayarwa tsakaninsa da matarsa in akwai shayarwa kaga ta haramta a gare shi shin akwai ne kan ko babu aw adadahu ko kuma ya shaka akan adadin shayarwan shin ya kai biyar din da ya haramta ko ko hudu ne bana alal yakini to mutum zai yi gini ne akan tabbas ya ake yin wannan shine idan mutum yana shakkar ya saki matarsa ne kan ko bai sake ta ba wanne ne tabbas a ciki da sakan da rashin sakin ya rashin saki saboda asali ka tabbatar ka aure ta don bata zama matarka ba sai da ka aure ta to yanzu ana magana akan samuwar aure ne da rabuwarsa tsakanin samuwar da rabuwan wanne ne ya faru wanne ne na farko samuwa rabuwa ita ce me haka ba ana shakka akan samuwar ba ne ana shakka akan rabuwar ne to tunda akwai tabbas din samuwa ba abun da zai cire wannan tabbas din sai tabbas dan uwansa don haka in ka tabbatar ka saka ka saka amma in kana shakka to har yanzu matar ka ce amma in kana shakkar sabuwar mata shin wannan matar akwai akwai aure a tsakaninku ka aure ta ko baka aure ta ba to kawai menene baka aure ta ba sannan in kana shakka kai kana da aure da ko baka da shi to ko baka da shi ne an gane ko shi yasa kuma in ka ga wata mace a kwance sai kana shakka shi matar kan ce wannan ko ba ita bace ka tabbatar kana da mata amma kana da rashin tabbas cewa wannan matar ka ce ko ba matar ka bace wanda za ka dauka ha inda kun gane karatun sosai ba matar ka bace me yasa bayan mun ce ka riga ka san kai aure ai to ga mata nan kana gani kuma kace mata ka ba eh to me yasa zaka ce tabbas din shine ba ita ba
saboda kwanton da biyu eh han kai fa eh al'asul fil abda'i tahrim me yake nufi da Hausa
asali mace eh
haramun ne gare ka eh ita haramun ce sai ka samu yakinin halarci eh to yanzu ai ka samu yakinin halaccin ita taka matar wannan kan yanzu wannan ce kake shakka yayi daidai in ka gama ce kana shakka ba taka bace kawai saboda asali akan matan duniya naka ne sai wanda aka zaba ta zama taka don haka duk matan da ka gani kana shakka ba taka bace kawai saboda da matarka da matar da ba taka ba wanne ne asalinka za ka yi ada a banzan ka kake daga baya wata ta zo don haka ka tsaya a haka duk matar da ka gani sai ka tabbatar taka ce kafin ta zama taka kun gane ko za ka koma akan asali ne amma in ka tabbatar ita ce takan to kuma kana tabbat kana jin shakkar cewa shin ku rabu ko ba ku rabu ba to sai ka tsaya akan a'a ba ku rabu ba kun gane wannan wa in kala li nisa'ihi inda mutum zai ce wa matansa biyu ko sama da haka ihda kunna taliqun ɗayan ku ta saku ɗayan ku dole ta saku kawai walam yanwi wahidatan bi ainiha amma a zuciyarsa bai yi niyyar wa yake nufi ba shi da ya saki ɗaya kawai to ya za a yi kharajat bil qur'a sai dai ayi sai dai ayi qur'a dole ɗaya ta sauku inda ya yi niyyar wata to wanda ya niyya ita ce ta sauku amma shi bai niyyar kuwa ba shi dai na so ya sake rage ɗaya kuma duk wanda rabo ya faɗa a kanta shi kenan to sai ya faɗa shi kenan sai a zuwa yi ƙuri'a duk wanda ta ci ita ta faɗi wa in tallaka juz'an min imra'atihi in mutum ya saki wani sashe na matarsa ya ce na saki rabinki ko na saki ɗaya bisa ukunki musha'an wanda bai faɗi menene ba bai ayyana ina ba ne ya ce kawai dai ɗaya bisa uku ta ina ta sama ko ta ƙasa ko ta shi ya ce ya saki ya saki wani ɓangare nata au mu'ayyanan ko kuma ya ayyana ya ce ya saki ƙasan ko ya saki saman ko ya saki abin nan ka isbiha ko da dan yatsa ne yace ya saki wannan yatsa za a iya yanka yatsa ne a ajiye gefe a bar masa matar auya da ha auya da ha ko kuma yace ya saki hannu sauran ne nasa illiqat kulluha gaba ɗayanta ta saku saboda da ita da hannu mai bambancin su ka duk abin da kace ka saka shi ma saku illa zufra amma banda farce wa sinna banda haƙori wa shara banda gashi wa riƙa banda yawu wa dama'a banda hawaye wa nahwahu ko makamancin waɗannan la tutallaqu bihi waɗannan ba zai sa a ce mace ta saku da shi shi kadai ba malamai suna raba tsakanin bangarori na gangan jiki wanda rayuwa take jiki musamman wanda jini ke ratsa shi da kuma wanda jini baya ratsa shi an gane suna cewa rayuwa suna nufi jini ne don haka idan farce ana iya cire shi mu mutum ya zama ba kaman ba jikinsa aka taɓa ba haka gashi an gane ko kamar yadda ake faɗa ne akan dabba yadda muka karanta a baya akan a cikin ahkamul a cikin kitabut tahara cewa idan aka in aka cire fatar dabba ko aka yi wa dabbar aski aka cire gashin ba a riga an yanka ta ba shin wannan gashin ya halatta kaga wannan ba za ka ce shi najasa bane tunda ana iya cirewa a jikinta wani kuma ya fito ba tare da matsala ba haka kofato to haka kuma haƙori an gane to shi yasa suke cewa irin wannan idan aka cire shi to da zai zama wato duk da cewa yana iya girma ai ya karu ya ragu amma ana iya cire shi kuma a ce ba a cire wani bangare na gangan jikin mutum ba to don haka waɗannan sai suka ce in shi ne ba za a ce matar ta saku ba wannan ba wai ana faɗa saboda ka je ka gwada bane in ka je tun da kana so ka ɗana saki sai ka ce ka saki gashinta ta yiwu ka samu wani malamin shi kuma ya ce maka ta saku wannan duk ana faɗa ne akan idan dalili ya sa mutane da suke da son ɗana saki sai ya je yin ya zo me za mu tabbatar masa amma ba wai ana cewa ne mutum ya je ya yi ba an gane ko tunda in kana tare da mutane ka rinka jin abu kala kala wata rana sai ka ji wani yayi irin haka Allah ya kyauta wa in kala amma inda mutum zai ce wa matarsa anti taliqun nisfu nis anti taliqun nisfa talqa yace na sake ki rabin saki kaga wancan rabin ta ne ita ya saka yanzu kuma sakin ne ya bata rabi au aqalla min hadha ko yace na sake ki kasa da rabi kamar yace ya sake ta kwata yace yanzu kina neman saki barin baki rabi gobe zan cika rabi in cika in cika saki abu kaza sai ba ta rabi yanzu ta aje ulliqat wahidatan to ta saku saki guda saboda ba a daukar rabi a bar rabi in dai saki ne ka turo wani bangare to duka ya tafi kun fahimta shi yasa koda a ce ka ce ka sake ta ɗaya bisa ɗari za ta yi ta laifi sai ran da ta yi na ɗari kafin ya zama ɗaya ba kana ba ta ɗaya bisa ɗari nan kawai ka sake ta ne an fahimta to wannan babi da muka ji shine babin da ya magana akan ma yakhtalifu bihi adadu talaqi wa ghayruhu daga ciki mun ji hukuncin adadin wato abin da aka ba mutum na yin saki an bawa bawa damar yin saki zuwa biyu ne kadai an bawa sana ana la'akari da shi mijin ne shi bawan ba ana la'akari da ita matar ba ko da ita ya ce wanda shi aka bashi biyu ne kadai ba za a ce tunda matar ita an yanta ta sai aka kara masa suka zama uku ba yana na akan biyunsa sannan ɗa wanda ba bawa ba shi kuma an bashi uku wannan mun fahimta sannan mun fahimta a cikin wannan babin alfarku bainal madkhuli biha wa ghairil madkhuli biha bambanci tsakanin matar da aka tare da ita da matar da aka yi aure ba a tare ba idan aka sake su to hukuncin su daban-daban ne wanda ba a tare da ita ba daga an sake ta daya to ba damar kome ku gane wannan da kyau sannan ita in ka sake ta a yanzu dama ku biyu ne kuke takara ka zo ba ku tare ba ka karɓi wayarta da wa kike waya sai ta ce ina waya da wani ne ha bayan na ka da shi kuma kina waya da shi sai ce na sake ki kuna fahimta to tana gama na ta ya ɗauka wayan ta ce mishi ya sake ni shi kuma ya buga wa babanta ya ce ya aure ta shi ke ne ta yi transfer ta koma gidan wannan dama ba a tare ba kuna fahimta irin masu gaggawan saki akan irin wannan mutum zai iya jawa kansa wancan da yake rigima a kansa kuma ya zama shine a ƙarshe zai winning don haka matar da ba a tare da ita ba bata da idda in aka sake ta ana gama sakin wannan ana iya komawa kuma kan wannan sannan kai kuma baka da damar yin komai a kanta ko an fahimci wannan sannan mun fahimci matsalatu shakki fi adadin talak idan mutum ya yi shakka akan adadin saki to wannan ana ɗaukar yaƙini idan ka tabbatar da cewa ka saki matarka amma ka manta amma kana shakkar nawa ne nawa za ka ɗauka ɗaya dole ba za ka je ƙasa da ɗaya baka idan kana shakkar biyu ne ko ɗaya nawa za ka ɗauka in kana shakkar biyu ne ko uku nawa za ka ɗauka biyu an gane wannan haka kuma a shakku fi ta'ayinil mutallaka idan mutum yana shakka akan wace ce ya tsaka a cikin matan ya dai san ya saki daya amma yana shakka akan wace ce ya tsaka ya za a yi sai a yi ƙuri'a ana ganewa yawa a'a idan ya ce ya sake su ya saki ɗaya amma bai faɗi wace ce ba in ya ce ihida kunna talib an gane amma idan mutum ya yi shakka ya san ya saki wata amma ya kasa rabe wace ce ya saka nan fa ba maganan ƙuri'a sai dai ya zama dukkan su su tafi ku gane akwai bambanci tsakanin ya tabbatar ya saka amma bai san wace ce ya manta wace ce ya saka nan dukansu sun haramta gare shi saboda al'asulu fil abda'i tahrim amma dama bai dora akan kowa ba bi ainiha wannan ai ya san ya saki wata bi ainiha to ya kasa zabo ta kamar kai ne aka maka ruwa guda biyu za ka yi alola aka ce ma ɗaya mai tsarki ɗaya mara tsarki to dole za ka yi alola kuri'a za ka yi dukan za ka zubar ba wanda za ka yi da shi haka aka ka maka nama aka ce maka wannan na halal wannan na haram wani abin ya taɓa sami na na sauka a airport a lagos sai kawai sai aka kawo abinci da nama wannan a wani wuri ne kuma cikin airport kuma wallahi suna sai da pork sai aka kawo abinci sai aka ce ai dama saura plate biyu ne plate ɗaya naman alade ne ɗaya kuma beef ne da aka sai aka ce sai na ce to wanne ne wanne ta ce an riga an sa ba mu iya ganewa ba yanzu shi ke dai ka wuni da yunwa haramun ne ka ci ko ɗaya ciki ka ga ba za ka yi kuri'a ba ka goma za ka ce bari kaɗan ciza yanka ji ya yake ka gane daga baya ba sannan ba za ka ce duk a tsame naman bari kawai ka ci ba nama ba har ka zama haramu duka sun zama haram in baka iya gane tsakanin halal da haram ba to duk sun zama haram kun gane wannan don haka matanka ka san ka saki ɗaya amma ka manta wace ce ka saka dukansu sun haramta a gare ka amma ka saki wata baka ayyana wace ce ba to wannan sai kai ƙuri'a sai zama ɗaya ta tafi an fahimci bambancin sannan kuma mun ji hukuncin at-talaqul juz'i shine mutum ya saki wani bangare na matarsa in ka saki wani bangare ka sake ta gaba ɗaya ne haka kuma idan ka saki wani wani bangare na adadi kace rabin ɗaya ko gutsiren ɗaya to mu ba ma da wannan kawai ɗaya muka sani to sai kuma matsala ta ƙarshe shine daga kan nan da muka gama da maganan sake-sake nan da tun daga farko kun ji mun karanta hukuncin mutumin da ya rufe kofa wa matarsa ta dawo ta samu kofa a rufe mun karanta shi kun ji mun karanta auren da akwai zargi yana da matarsa kuma yana zarginta akan wani abu to wannan abun gaba ɗayansa bai cikin babin saki al'ada ce kawai da jahilci irin na mutane cewa in mace ta tafi ta samu miji ya rufe kofa sai ta fara tambaya ma me ma ka kawo tambaya kwata kwata wannan bai da alaka da saki na ce muku mutum ya yi haka wa matarsa ma ya ce ta tafi ta bar masa ya yi haka ya haka bai zama saki ba ballantana wanda ya kulle kofa sannan matarsa ta ce ka sake ni ya mata haka shi ba bai zama saki ba sai ya yi magana da bakinsa in dai mai ji ne mai gani in dai mai ji ne mai magana kurma shine wanda in yi haka za a ce ya zama ya zama saki amma mai ji sai ya faɗa da bakinsa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna ku sake su ha kuma ba saki bane kun gane magana yawwa saboda haka ku fahimci wannan da kyau kar wata mace ta sake yin tambaya akan wai ta zo ta samu an kulle kofa in kina neman wani saki ki je ki yi saki ta wani wuri amma ba ta nan ba wannan ba saki bane kuma baya ma nuna saki baya da kuma alaka da saki ko ta ina abu na gaba shine mutum yana zargin matarsa don ya ganta a waya tana waya da wani ya ce bai yarda da ita ba ko ya ce mata ta je ina ta je ta kwana ko ta je gidan su wane yana wannan ma kwata-kwata bai da alaka da saki ku daina irin wannan haka sirkai ku daina don kun ji wani ya ce na zargin yarku sai ku ce ai ba aure kwata-kwata wannan bai da alaka da saki babin wancan daban za mu zo mu ji shi a can gaba shine babin li'ani zargi babinsa daban amma bai da alaka da mutuwar aure jama'a an bayanci wannan babi na gaba babin raja'a babin kome abinda ake nufi da kome shine i'adatul mutallaqati ghairi ba'inin ila ma kanat alaihi bi ghairi iwa shine dawo da mace matsayinta na aure bayan an sake ta ba tare da an bayar da wani abu ba bi ma'ana mutum ya ce ya dawo da matarsa ba tare da an ce ya ƙara sadaki ko ya sake bayar da wani ba ba tare da kuma an yi la'akari da ta yarda ko ba ta yarda ba ba tare da an yi la'akari da wani ya yarda ko bai yarda ba wannan shine an raja'a abinda musulunci ya tsara shine duk mutumin da shi aka bashi damar yayi saki to shi kuma aka bashi damar da zai dawo shi yasa Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waɗanda aka saka za su yi idda hal qur'i uku sai ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dalika bayan yayi magana akan wala yahillu lahunna an yaktumna yace mazajen su su suke da damar da za su dawo da su fi dalika a tsakanin wannan lokaci na idda don haka duk wanda yace ya dawo da matarsa ta dawo wannan shine babin arraja'a an fahimta mala yace idza tallaka imra'atahu idan mutum ya saki matarsa ba'da dukhuli bayan ya tare da ita bi ghairi iwadin ba tare da an bayar da wani abu akan hakan ba bi ma'ana sakin da aka yi ba tare da bayar da komi ba banda hul'i kenan mun yi bayani akan hul'i a baya ko kaga shi wancan sakin babu komai a cikin shi sakin hul'i tunda wani abu ta biya amma wannan da ka sake ta kyauta kai ne kaga dama to wannan sakin akallu min talatin kuma saki ne wanda bai kai uku ba awil abdi awil abdu akalla min isnataini haka ko kuma bawa yayi saki kasa da biyu falahu raja'atuha to mutum yana da damar dawo da ita ma damat fil idda matukar bata gama idda ba liqaulillahi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ne yace wa bu'ulatuhunna mazajensu a haqqu bi raddihinna su suka fi cancantar su dawo da su fi zalika a cikin wannan lokacin in aradu islaha idan suna so a yi gyara an fahimci wannan ko warraja'atu an ya kula li rajulaini yadda ake yin kome shine mutum ya ce wa mutum biyu mazaje minal muslimina musulmi shaidu ya ce da su ishada annani qad raja'atu zawjati ku zama shaida cewa na dawo da matata auradattuha ko ya ce na komar da ita aw ansabtuha ko ya ce na rike kayata min ghairi waliyin ba dole sai an nemo waliyi ba wala sadakin ba batun sake ba da sadaki yaziduhu akan zai kara akan nada wala ridaha kuma ba tare da an yi la'akari da yardarta ba ta yarda ba ta yarda ba wannan ba ta ita ake yi ba in dai miji ya ce ya dawo da mata mata ta dawo wa idza wati'aha kanat raja'a idan mutum ya sadu da matarsa wanda ya saka ko da bai ce ya dawo da ita ba to wannan saduwar ta zama kome warraji'iyyatu zauja matar da ake da damar kome a kanta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu matar aure ce shine warraji'iyyatu zauja matar da akwai saki a kanta ɗaya biyu matukar bata gama idda ba har yanzu matar aure ce yalhaqu haqqalaku saki zai iya kama ta in aka bata wani to ya zama ƙari akan na da wa zihar kuma mutum yayi zihari ma ya tabbata a kanta kamar yadda zai iya yi wa matarsa haka ita ma duka ɗaya ne wala hatta zinu li zawjiha kuma ya halatta ta yi ado saboda mijinta an gane ko wata sharrufu lahu kuma ya halatta ta yi masa duk abin da za ta yi na jan hankalinsa walahu walahu watsuha sannan kuma ya halatta wato ya kusance ta wal khalwatu was safaru biha kuma ya halatta ya keɓe da ita ya kwana a cikin ɗakin ya iya yin tafiya da ita duk ya halatta ana fahimta tunda har yanzu ai matarsa ce tana ƙarƙashin yellow card ne ba a je red card ba ka wanda yake da yellow card kuma ai har yanzu ana wasa da shi ba a kore shi ba to ita ma kamar haka ne za ta ci gaba ai ta zama da ita komi da komi tare da ita za a yi amma fa yana saduwa da ita to ya dawo da ita ba ana nufi in ka saki matan kai ka fita a gidan ka je ka kwana wani wuri ba in dai saki ɗaya biyu ne saki uku shine wanda wannan kuma dama ba ta da haƙƙi a kanka na ta zauna a gidanka an fahimta ko wa idan ta ja'aha idan mutum ya dawo da ita adat alama baqiya min talaqiha ta dawo kan adadin sakinta duk abin da da take da su suna nan har yanzu a aljihunta ka sake ta daya ka dawo da ita yanzu akwai dayan walau tarakaha hatta banat inda zai barta har sai iddarta ta kare summa nakahat zawjan gairahu ta yi aure ta auri wani mijin daban summa banat minhu ta rabu da wancan mijin iddarta ta kare wata zawaja hal awwalu wannan na farkon ya sake aurenta raja'at ilai raja'at alama baqiya min talaqiha ta sake dawowa kan wancan adadin sakin waɗancan lambobin har yanzu suna nan in ji malam Allah ya gafarta wa malam wa idza talafa idan aka yi sabani tsakanin miji da mata tun qida'i iddatiha shin iddarta ta kare ko har yanzu akwai saura shi yana so ya dawo da ita yana so ya hora ta ne sai barta sai da aka dade an yi wata biyu da rabi sai ce ta ce an gama an gama na gama idda ya ce a ni ban yarda ba suka yi sabani da shi da ita fal qawlu qawlu ha magana ta za a dauka ma yamini ha amma sai ta rantse domin za ta iya ƙarya to sai ta rantse idan da'at min zalika abin nan idan da'at min zalika mumkina idan ta yi da'awar abin da zai iya yiwuwa kamar na ce misali wata biyu ko ana iya gama idda a wata biyu ko wata ɗaya da rabi ana iya gama idda a wata ɗaya da rabi ko wata ɗaya cikakkiya ana iya gama idda a haka amma yan uwanta sun san dama tana yin haila irin haka rana ɗaya take haila ko ɗigo ɗaya kaga wannan za ta iya eh amma wanda an san da cewa ilɗinta tana yin kwana bakwai sannan ta zo ta yi tsarki sai a wata ta zo ta ce ta gama a wata ɗaya ba za a yadda ba amma wanda in dai har dama an san ɗabi'arta za ta iya gamawa a haka to amma a sati biyu ta ce ta gama ba za a karɓa ba ko kwana ashirin kwana mafi karancin abin da aka faɗa akan idda shine kwana ashirin da takwas akan waɗanda suka ɗauki wato ƙuri'i a matsayin tsarki ne mafi karanci a wurin waɗanda suka ɗauki ƙur'i a matsayin haila ne su kuma suka ce kwana 29 to kaga duk wanda ta ce ta gama a kwana 27 ko ma a wace matsaba ce ba za a karɓa ba an fahimta wa in kanat lahu bayyana amma in yana da shaida da zai tabbatar da cewa bata gama ba kamar yadda muka faɗi wannan maganar ya kawo shaidun da suka tabbatar da cewa ga yanayin yadda iddata take ga yanayin yadda hailata take da sauransu hukima lahu biha to za a yi hukunci za a masa hukunci cewa shine da gaskiya ba ita ba na yace wa in da azzauju mene kawo gani wannan nuskan babu haka wa in idda mene wa in idda azzauju ba'da qida al iddati annahu qad raja'aha fi iddatiha fa ankarat fal qawlu qawluha ba shi ne abin da muka karanta ko idan miji yayi da'awa cewa bayan iddarta ta kare cewa ai ya dawo da ita eh lalle haka ne a wannan akwai a nan ma wa in idda azzauju badan qida'i iddatiha na tsallake ne ku ya hakuri idan miji yayi da'awar cewa bayan ta gama idda sai ce an shi ya riga dawo da ita tun da fa tun da ya dawo da ita kafin ta gama kuma yanzu ta riga ta gama annahu qad raja'a fi iddatiha sai ce shi ya dawo da ita tun tana cikin idda fa an karatu ta ce bata yarda ba fal qawlu qawluha magana ta za a dauka ai yana dan kama da wancan wancan shine ya ce zan dawo da ke ta ce ai na gama sai ce a baki gama ba to magana ta za a karba haka wannan ta gama ma sai zai ce ai da na dawo da ita ce a awa ne ka ji tsoron Allah mun yaka da kai ba ka faɗa ya ce shi dai ya dawo da ita da wannan ka dawo da ita ka yi tun lokacin da bata gama idda ba amma tana gama idda to ba za ka zo ka ce ai da ka dawo da ita ba yanzu kan magana ta kare ba za ka magana ka ba wa in kanat lahu bayyina idan yana da shaida da zai tabbatar da cewa lallai da ya dawo da ita tunda an ce ya kafa shaidu ko wa ashidu da wai adilin minkum to amma ya sa shaidu tun a daɗin sai ya yi tafiya yanzu ya dawo ta gama idda sai ce ya baki dawo ba ta ce ai ka sake ni ai na dawo da ke yaushe sai ce ga shaidu nan to wannan shaidun za su tabbatar tun da Allah ya ce a kafa shaidu an gane wannan hukima lahu biha sai a masa hukunci da ita fa in kanat qad tazawwajat in an samu matsala hatta auri wani kafin ya dawo ruddat ilai haka za a dawo masa da matarsa sawa'un kana da kalabi hassani sawa'un wancan din ya yi dukuli da ita aw lam yadkhul biha ko bai dukuli da ita ba kaga nan ne za a zo maganar mu da malam kwanakin baya cewa shin yanzu an dawo da ita bayan an tafka masa kuskure an ji an kai ta gidan wani har ya tare da ita akwai dan wani abin da za a biya shi na compensation ko kawai shi ke ne dai a ce ta dawo ba abinda za a bashi to kun daji wannan babin babin raja'a wannan babin yana da matsaloli da yawa har guda goma matsala ta farko ita ce mun ji cewa anna haqqan raja'ati lizawji haƙƙin kome yana kan miji ne an fahimci wannan ko sannan kuma mijin da aka bashi dama yayi saki shine aka bashi daman yayi kome amma mijin da ba a bashi dama ya yi saki ba kamar mai taɓin hankali kamar ɗan ƙanƙanin yaro to wannan idan iyayensa ne suka yi a madadinsa to su ne za su iya yin kome ba shi ba kun gane wannan fa'ida ta biyu ita ce mun ji cewa annahu la raja'ata fi man la raja'ata fi haqqi man tallaka bi iwan duk wanda ya saki matarsa ya karbi lada akan sakin to bai da damar da zai yi kome idan kul'i aka yi ta baka wani abu ka karba kuma ka sake ta to baka da damar da zaka dawo da ita tunda ita ce ta mallaki sakin yanzu ita ta sayi ita ta sayi haƙƙinka to baka da wani dama da zaka dawo da ita fa'ida ta gaba shine wato abin nan yanda yake da bambanci tsakanin wato wanda ta saku bayan an tare da ita da kuma wadda aka sake ta kafin a tare da ita kun ji wannan bambancin wadda ba a tare da ita ba idda a kanta kuma ba komai amma wadda aka dawo da ita bayan an riga an sake ta kuma an tare da ita to wannan komai yayi sannan mun ji cewa ma yatimu bihin raja'a da ake a ce an yi dawo da mace ana iya yin sa a magana ana iya yin sa kuma a aiki a magana shine ka faɗa ko ka gaya mata ko ka gaya wa wani ko ma wani ka faɗa ta dawo an gane ko yawwa ko ma wani ka faɗa ta dawo shi yasa aka ce Allah ya ce ka gaya wa a samu shaidu biyu duk wanda zai kome ya samu shaidu kun ji dalili a nan saboda wannan abu kuma yin kome da shaidu ya fi maka muhimmanci sama da yin saki da shaidu kun fahimta saboda wancan kana so ka kore ta daga kanka ne wannan kuma yana da sauki amma sace dawo da ita kanka akwai wahala shi yasa aka ce shi yasa Allah ya ce wa ashidu da bai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah sannan kuma mun ji a cikin wannan malil mar'ati raji'iyyat malil mar'ati arraji'iyyat min huquq matar da take da karkashin ka kuma ka sake ta ka saki ɗaya ko biyu tana da haƙƙi irin full haƙƙin da sauran matan ka suke da shi ba bambanci ko ɗaya tana da haƙƙin har yanzu a kira ta matarka baka isa ka ce a goge sunanta a matsayin matarka ba kuma ita bai halatta ba ta zo cika fom ta sa single saboda mijinta ya sake ta har yanzu sunanta married kuna fahimtar wannan sannan har yanzu bai halatta ta fita ba sai da izinin mijin ku gane wannan da kyau har yanzu tunda tana karkashinsa kuma sunanta mata ba za ta fita ta je inda ta ga dama ba saboda wai ya ce ya bata takarda a'a sai da izininsa sannan har yanzu tana da haƙƙi irin wanda sauran mata suke da shi ciyarwarta tufatarwarta wurin zamanta da komi da komi an fahimta wannan haƙƙinta ne Allah ne ya ɗora mata kuma Allah ce kar a fidda ita a gidan wannan babin shi za mu ji shi a gaba babin idda ya hukunce hukuncen mace in tana zaune a idda menene za a yi da ita amma dai mun dai ji kawai a takaice ya ce wal mar'atu raji'iyyatu zauja matar da take cikin idda in dai idda ce ta kome to wannan matar lallai matar matar mutum ce har yanzu shi yasa in mijin ya mutu za ta gaje shi in ita ta mutu zai gaje ta an fahimci wannan ko kuma in ka yi magana da ita ka yi magana da matar wani ba bambanci shi yasa ko fita ba za ta yi ba sai da izininsa matsala ta gaba ita ce shine abin nan yadda wato saki yake iya dawowa ko ba zai dawo ba wannan matsala ita ce take da muhimmanci a nan idan ka saki mace ku gane dukkan malamai sun yi ittifaki cewa idan ka saki mace kuma ka sake ta saki uku duka sai ta je ta auri wani dama haka ake ko to in ta dawo ta koma zero wancan ɗaya biyu ukun da kayin sun rushe yanzu in ta dawo hannunka sai dai a sake kirga daga farko don dukkan malamai sun yi ijima'i ba saɓani ana fahimta idan ka saki mace ɗaya zuwa biyu bai kai uku ba sai ka barta ta gama idda ka sake aurenta ba ta auri wani ba to waɗannan sakin suna nan guda biyun nan sai dai ka ɗora ɗaya a kai ko ɗayan yana nan sai dai ka ɗora biyu a kai wannan ma duk malamai sun yi ittifaki idan ba a samu wani namijin ya shiga tsakaninku ba sawa'un kome kai kafin ta gama idda ko sai da ta gama idda aka sake sabon aure ko da shekara ashirin ta yi tana zaune a gida gwauruwa bayan ka wani bai aure ta ba sai kai ka zo ka sake auren ta da akwai saki biyu yanzu saura maka chance daya one chance kuna fahimtar wannan nan duk malamai ba su yi sabani ba inda suka yi sabani shine wannan magana ka sake ta saki daya ko saki biyu sai ka bar ta har ta gama idda sai wani ya aura da ya aura suka gama zaman su shi ma ya dora mata wasu sai suka rabu sai ta dawo gidansu sai ka sake auro ta ina labarin wancan na ɗaya da na biyun suna nan ko sun rushe shine inda aka yi saɓani a wannan masabar malam ya ce suna nan har yanzu a rataye a tsakanin kai da ita haka kuma ma wato jumhurin malamai suka ce in banda imamu abu hanifa dana shi ne masabar nan hanabila ta ce masabar malikiya ita ce kuma masabar shafi'iya amma imam abu hanifa ya ce a a ya ce shigan namiji a tsakaninku ya rusa su suka ce shigan namiji a tsakaninku bai rusa ba an ruwaito shi kuma daga manya-manyan sahabbai da yawa suka ce bai rusa ba saboda allah bai yi magana akan rusawa ba sai akan wanda ya saki uku fa in tsallaka ha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره yace to nan ne fa in tallaqaha fala junaha alaihi ma an yataraja'a kaga yataraja'a tunda da an yi uku ai an kare sai dai a saki to shi yasa suka ce wancan ne kadai Allah yake magana akai don haka kai kuma in kana so ka kawo ni to ka kawo aya kuma ba aya shi kuma Abu Hanifa yace a akwai mana akwai aya mana wacce ta yanzu yace wannan ayar a'a idan kai ɗaya biyu uku wani mutum ya shiga ciki ya rusa ha ballantana an samu ɗaya biyu wannan kayan ba rusa zai ba kace kace zai yi da su wannan shine qiyasul aula suke ce mishi tun da aka ce wa ɗaya biyu uku ya rushe yaya ɗaya biyu kuma ba zai rushe ba wannan ita ce fahimtar abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar ni ma ina nan sannan kuma mun fahimci wato alkhilafu fi qida'il idda sabani tsakanin miji da mata akan idda ta kare ko idda bata kare ba idan aka samu sabani tsakanin miji da mata akan idda to mun ce za a karbi maganar waye maganar matar za a dauka saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir sai Allah ya jingina amanar abin da ke boye na cikin su a kansu don haka tunda haka ne magana su za a karba kenan sai fa'ida ta matsala ta ƙarshe ita ce sakin da alƙali zai yi mun ce sakin da aka yi ta hanyar kul'i ba kome ko to sakin alƙali fa matarka ce ta ce ka sake ta ka ce ba za ka sakan ba sai ta kai ka kara sai alkali ya ce ko ka saka ko in sakan ma sai ka saka saboda dole ko ka ki sakan shi ya sakan ma ai duk ma'anar ɗaya ce amma dai sai da aka je gaban alkali ya hukuncin wannan wannan hukuncin idan alkali yayi ya zauna sawa'un adalci ne yayi ko zalunci in alkali ya raba maka mata auren ya rabu in bai maka bai dai ka ja Allah ya isa ko kuma ka je gaba wajen wani alkalin da yake sama da shi sai ka yi afil wannan a konan damar a shari'ar musulunci ka ɗaukaka ƙara shi ake ce alisti inaful qada'i in ka kai ƙara sama to za a iya rusa wannan saboda abu ne na ishtihadi shi a ishtihadinsa ya ga kamar ya kamata a raba ku da aka je gaba kuma sai wance ga ya kamata a dawo da ku shikenan zai iya dawo da in ya dawo auren ya dawo kuna fahimtar wannan kuma ba za a kirga wancan a ce to da na wancan ɗaya kenan yanzu an maka kome ya zama ba a'a ya rusa shi ne gaba ɗaya kun gane bambancin sakin alkali da naka sannan kuma sai dai malamai suka ce kamar wasu masabobin kamar masabar malikiya da wannan masabar ta hanabila sauran suka ce alkali ya sake ko a meye ne kamar abu hanifa shikenan ya kare kawai bayan da zaka yi ka iya dawo da ita kai da kanka amma imamu malik da shi da imamu ahmad suka ce akwai damar da zaka dawo da ita idan matsalar ta shafi abu ɗayan biyu ne idan ya zamana an raba auren ne sakamakon ila'i shine ka kaurace wa matar ka ki biya mata bukatar kwanciya sai ta kai ƙara bayan wata hudu ya cika an fahimta to kaga nan alkali zai tilasta ka ko dai ka koma ga matarka ko a raba auren to sai ka ki sai aka raba auren an fahimta to kai kuma a wannan damar sai ka ji cewa kana so ka sake dawo da matarka sai ka koma ka yi abin da ya sa aka raba auren to auren zai iya dawowa in ji imamu malik kun gane wannan maganar tun da dama matsala ɗaya ce kawai ka yi fushi da ita ne ka ce kai ba za ka huce ba to da aka yi sai ka zo ka huce kuma dama matar tana son ka tun da ta kai karan ka akan ayi ai ana tana son ka ne tana son ka dawo don ka kai a haƙƙu biha min gairika ka fi cancanta da ita sama da wani daban ba ta je ne a raba auren don ba ta son ka ba ta je ne a raba auren don ka yi abin da ya kamata a auren sai yanzu ka dawo za ka yi shikenan sai a dawo a ci gaba da da abin da ya dace an fahimci wannan sai kuma suka ce idan mutum aka kashe masa aure akan ya gaza wajen ciyarwa an sallame shi a aiki ko ya rasa yadda zai ko ya tafi ya bar matar ba abinci an yi ta neman sa ya zo ya ki ya kawo abinci dama an ce a tsayimni au talliqni sai aka aika masa ka kawo abin ciyarwa ya ce bai da shi ka kawo abin ciyarwa ya shiru ya kiya kawo sai aka raba auren daga baya sai ce a in dai sai an raba aure sai ya kawo kayan abinci sai aka ce to hu a haƙƙo bi hamil gairi saboda dama matsalar ta da shi rashin abinci ba wai tana so a raba auren bane haka kawai amma wadda ta zo akan komi in banda wannan aka raba aure to magana ta ƙare ana fahimta ko yawwa ga abin da alkharshi yake cewa cikin sharhin muhtasar yace kullu talaqin hakama alhakimu aw na'ibuhu duk sakin da alkali ko shugaba ya tabbatar da shi ko wakilinsa kaga alkalin kenan bi insha'ihi wanda shine yayi ba wai ba wai mijin ne yayi ba fa innahu yakunu ba'inan to wannan saki ya zama wato ya zama saki na gaba daya wanda mutum bai da damar da zai iya kome ya ce illa talaka a ala ila ai illa illa talakal muli sai dai sakin wanda aka yi saboda dalilin wato ila'i wal mu'siri da kuma wanda ya kasa ciyar da matarsa ya ce to wannan abu wal mu'siri bin nafaka fa inna talaka alaihi ma raji'i wannan sakin da aka mushi za a iya kome to amma abin da ya rage na karshe shine shin mutum zai iya shi da kansa tsakanin shi da matar su je su sulhunta su dawo da ita kawai a gida ko kuma dole sai an zo an sanar da alkalin cewa ya dawo sai alkalin ya sake dawo masa da aurensa wannan shi ya danganta ga dokar procedure ta wurin kamar yanzu mu a nan ban san a nan malam menene a procedure nan cewa idan alkali ya raba aure irin wannan sai miji ya ga za su sulhunta da matar ta ce ta yarda sai an koma wajen alkalin ya sake dawo da auren da kansa ko kuma in mijin suka sulhunta da iyayen tana iya komawa tana iya komawa to ma to to kaga wannan sai ya zama a nan tun da haka ake yi a tsarin kotuna to in aka dawo suka yi sulhu yayi amma in ba haka bane a wani jurisdiction din to dole sai an koma wurin alkalin shi da kansa ya iya dawo da shi abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh